والأضداد والأنداد وتعالى عن الصاحبة والأولاد لا يدرك بالأقول ولا بالأوهام ولا تحيطه ولا تحيطه المعارف والعلوم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله سيد الاولين والاخرين صاحب لواء الحمد والمقام المحمود اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد أيها الإخوة الكرام هناك موازن ومقاييس التي توزن بها عدل الحكومة وجورها ومن هذه المقاييس والأوزان ضرب الضرائب وكثرتها وشدتها على الرعيه ولا يجوز ضرب الضرائب إلا ما أتى به الشرع الحكيم على الناس إلا بدليل مبرر إلا بدليل مضرر وحاجة ماسة لائحة لأن المقص في شريعتنا حرام ومن كبائر الذنوب استدل العلماء بهذه الآية على حرمة المكس بعدما صرحت بحرمتها الأحاديث الصحيحة يقول جل ذكره إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم إذا الظلم والبغي من أنوائه المقص والضرائب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الغامدية التي زنت فلما زنت أقيمت عليها الحد وك وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليها صلاة الجنازة فقال قوم كيف تصلي عليها؟ وقد فعلت وفعلت وفعلت فقال والله لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له إذا بهذا الحديث أن المقس جريمة عظيمة حتى أن صاحب الزنا حتى أن مرتكب الزنا إذا تاب وتوبته مقبوله فبهذه التوبة إذا لم يكن توبة نصوحة بإخلاص فإذا تاب صاحب المقص مثل هذه التوبة فإنه يشك أن يقبل منه توبته أيها الناس الضرائب صاحبها ملعون عند الله صاحب المقص ملعون عند الله سبحانه وتعالى يقول الذهبي رحمة الله عليه صاحب المكس هو الذي يأخذ أموال الناس ظلما يأخذها ممن لا يستحق أخذها ويعطيها لمن لا يستحق إعطاؤها وورد حديث بقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة صاحب مكس ومما يدخل تحت الباب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وصدقة ويأتي قد شتم هذا وضرب هذا وأكذ مال هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات أصحابه فطرح عليه ثم طرح في النار عياذا بالله من هذه الجريمة هي جريمة عظيمة من أعظم الجرائم أيها الناس بيد أن هذا ظلم المقس وصاحبه وعدوانه وجريمته ولكن هناك أنواع من الاستثناءات التي ورد بها الإسلام من أنواع الضرائب ولكنها وردت في النصوص وبعضها اجتهادية وكلها عدل وكلها عدل لا ظلم فيها أما هذه الضرائب الموزعة على الناس فجميعها ظلم على الناس وعلى الشركات وعلى وعلى المصانع منها الجزية والجزية خراج الرقاب يؤخذ من الكفار لمقفهم تحت حكومة إسلامية إذلالا وصغارا يقول الباري جل ذكره يقول القاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قد خطأ العلماء قول الشافعية بأن الجزية تؤخذ إجارة على على المقص في الديار وعلى أرض المسلمين فهذا خطأ إنما المقصود من الجزية إذلال الكفار إذلال الكفار وصغارهم تحت حكومة إسلامية وهذا ما ورد ما وردت به الآية الكريمة ولكن الجزية من عدلها أنها لا تؤخذ من الفقير إذا عدم الإنسان فالجزية ساقطة عليه ولا تؤخذ من المجنون ولا تؤخذ من الصبي ولا تؤخذ من شيخ فان ولا تؤخذ من عجوز فانية ولا من الأعمى ولا من الزمنة ولا من راهب لم يخالط, لم يخالط الناس في معاملاتهم إن من عزل في رهبانيته وعبادته خارج الناس ولا تؤخذ من مريض وهذا من عدل الإسلام جزية تؤخذ من الكفار ولكنها تؤخذ على أصحاب القوة ولا ولا وعلى أصحاب المكاسب وهي عقوبة وإذلال وصغار وليس ثمن الثقنى الثاني من الضرائب التي ورد بها الإسلام الخراج والخراج نوعان نوع يوضع على الأرض ونوع يوضع على الزرع والخراج تؤخذ من أرض العنوة التي فتحها المسلمون قسوة وعنوة وقهرا حتى حتى سلم الكفار إلى المسلمين وانقادوا لأحكام المسلمين فهذه العرض تؤخذ منها الخراج على ما اتفق عليه المسلمون مع الكفار ليس لها قيمة محدودة بل ترجع القيمة إلى اجتهاد المسلمين وإلى اجتهاد إمامهم في في وقت الراهن إذا مصرف الفيء مصرف الخراج هو مصرف الفيء وتؤخذ كل حول وتسقط بالإسلام إذا أسلم أهل هذه الأرض فإن هذا الخراج تسقط عليهم وهناك أرض فتحها المسلمون صلحا وتؤخذ عنهم الخراج أيضا فإذا أسلموا سقطت عنهم وإذا باعوها لمسلم سقطت عنهم أيضا لأنها أرض الصلح إذا الثالث من أنواع الخراج من أنواع الضرائب الأشر هناك عرض أشرية وعرض الأشر هي عرض فتح المسلمون عنوه ولكن الأرض لم تبقى بأيدي الكفار بل وزعها ووزعها وقسمها الأئمة بين بين الغانمين فهي عقد بين مالك المسلم والكافر صاحب الجل صاحب الجلة ثم رابعا هناك خراج وضريبة رابعة وضعها الإسلام وهي خراج التجاره إذا إذا اتجر الكفار من أرضهم إلى أرض المسلمين فإنها تؤخذ منهم العشر عند مالك إلا إذا اتجروا إلى مكة أو مدينة فإنها تؤخذ منهم نصف العشر نصف العشر وعند أبي حنيفة تؤخذ من من الجميع نصف العشر ولكن الشافعي يرى أنه لا شيء عليهم في التجاره في م... إلى مكة وإلى مدينة وإلى غيرها من أرض المسلمين فلا شيء عليهم عند الشافعي ونرى من هذه الأقوال أن مذهب الجمهور أنها تؤخذ من الكفار إذا اتجروا إلى أرض المسلمين تؤخذ منهم عشر أو نصف العشر على اختلاف بين الجمهور ثم خامسا من الضرائب هناك ضريبة ذكرها الشاطبي في الاعتصام أنه إذا إذا إذا انعدم بيت المال المسلمين وهجم الكفار على أرض المسلمين وهناك خوف شديد ولا مال عند ال... عند الإمام ولا في بيت مال المسلمين يجوز للإمام أن يضرب على الأغنياء فقط ليس بينهم فقراء على الأغنياء فقط ضريبة تؤخذ منهم لي يتقوى بها على غزو الكفار ولكن بشرط أن يكون الإمام عدلا والشرط الثاني أن يكون على الأغنياء فقط لا على الفقراء والشرط الثالث إذا إن ذلك يكون إلى اليسار فإذا فإذا جاء حال اليسار سقط هذا الخراج على الأغنياء أنفسهم أيها الناس وهذا كما ذكره الشاطبي من باب مصالح المرسلة من باب مصالح المرسلة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من جميع الذنوب والخطايا فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الناس من ذلك تعلمون أن هناك ضرائب وضعت على الناس ظلما وعدوانا وهذه الضرائب تتناقض مع أحكام الإسلامية تماما إنها ظلم وعدوان لماذا صارت ظلما وعدوانا لأنها ليس فيها تفريق بين الصحيح والمريض ولا بين الفقير والغني ولا بين المرأة والرجل ولا بين أصحاب الآهة وغيرهم بل هي ضرائب وضعت على مراحل آخر أمرها على المستهلك الذي هو الضعيف هو الفقير هو الذي ليس له ثروة هذه الضرائب أول من أنشأها أول من أنشأها رئيس الدولة بدماسي بابنجدا في سنة 1993 استبدلها بضريبة قبلها في زمان الجنود التي وضعت في سنة 1986 وكلها ظلم وسوف أشرحها شرحا وافيا في لغة هوسة ليفهم الناس هذه الجرائم التي وضعت على الناس bayan haka ya ku mutane ku yi jinjina da yabo da godiya ma Allah subhanahu wata'ala wanda ya tsarkaka ga barin kishiyoyi da barin kamanceceniya da barin mata da barin 'ya'ya Allah ya ɗaukaka ga dukkan tawaya da na ƙasa, Allah maɗaukakin sarki, mai rahama ne, mai kyauta ne, mai baiwa ne, mai tausayin ƙanana ne. Ina shaidawa babu abin bauta, da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake, bai da abokin tarayya, ina shaidawa annabi Muhammad, bawansa ne kuma manzansa ne. Allah ya daɗin tsira gare shi da sahabbansa da iyalan gidansa. Bayan haka ya ku musulmai, ku sani yana daga cikin ma'aunai da sikeli da ake iya auna tausayi na gwamnati da shugabanni da kuma zalincin gwamnati da shugabanni irin nau'in haraji da ake ɗora wa mutane. Yana daga cikin abin da ake auna gwamnati tausayinta da zaluncinta nau'i nau'e-nau'en irin harajin da ke cikinta. Hakika, Musulunci ya tsani dukkan nau'i na ƙaƙaba wa mutane karɓan dukiya da zalunci ko haraji ko ma menene ka kira shi, in ba irin wanda Allah ya ajiye wa mutane saboda adalcinsa ba. Ku dubi zakka za ku ga wannan nau'i ne na adalci don a maimata da talakawa haƙoƙi daga wajen masu dukiya su amfana da su saboda duk nema da suke yi ɗin ko tsantsagwaran ni'imar Allah ce ko kuma a jikin talakawan suke samu sai su ɗan ba su wani abu wanda Allah ya tsara a mayar musu ba hukuma ne da ta tara ta cinye ba. Hakika musulunci addini ne na adalci, ƙarara ya haramta haraji irin waɗannan haraji na azzaluman sarakuna ko kuma shugabanni ya zo cikin hadithi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata mata na ce da ita ghamidiyya ta yi zina aka je za a jefe ta bayan an jefe ta manzon Allah ya tashi zai mata sallah sai wasu suka ce da aka yi mata sallah bayan ta yi babban laifi mazinaciya ne ya ce ta yi tuban da Allah kuma ya karbi tuban ta yi tuban da inda maciyin haraji zai yi wannan tuban Allah zai yafe mishi kenan ashe akwai nau'in tuban da in maciyin haraji laifinsa ya kai Allah ya ki yafe mishi sai irin tuba na ikhlasi irin na wannan mata din tsagwaran tuba na zaren bunu shine mai cin haraji zai yi Allah madaukakin sarki ya yafe mishi wannan yana daga cikin abin da ke gwada cewa cin haraji karɓansa aikinsa in ba lalura da dole ba babban laifi ne kuma mutum yana cikin zunubi dumu-dumu shi yasa imamu zahabi a cikin alkabair ya yi babi a matsayin daga cikin manya-manyan laifi shine cin haraji ya ce maciyin haraji azzalimi ne ɗan ta'adda ne yana karɓan dukiya ba a inda ya cancanta ya karɓa ba ya ba da waɗanda ba su cancanta ba shine maciyin haraji ya zo da wani hadisi a wannan babin cewa Allah maɗaukakin sarki ba zai shigar da mai cin haraji aljanna ba. Ya kafa hujja da ayan da take cikin suratu shura cewa inna masabilu alal ladzina yazlimuna nas kamu da zargi a wajen Allah yana kan waɗanda suke zaluntar mutane a matsayin cin haraji zalunci ne wa yabghuna fil ardi bighairi alhaqi suna ta'addanci a bayan ƙasa ba tare da gaskiya ba waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi. ya kawo hadisi a ƙarƙashin wannan babi wanda manzan Allah ya ce kun san waye matsiyaci ranar gobe kiyama shine sahabbai suka ce shine wanda bai da taro bai da sisi bai da kwandala bai da nera bai da dubu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi bane matsiyaci shine wanda zai zo yayi sallah yayi azumi yayi zakka yayi haji amma ya taba dukan wani ya taba zagin wani ya taba karban dukiyan wani haraji kenan ya taɓa karɓan dukiyan wani in ya zo ranar gobe kiyama duk aikin alherin da ya za a ɗiba a bada wanda ya zalunta shi kuma ya tashi fankan fako sai a ce a jefa shi gidan wuta wannan yana gwada maka hatsarin haraji wasu suna ganin karɓan haraji fantamawa ne shugabanni suna ganin karɓan haraji fantamawa ne don haka za su samu yalwa a gwamnati kuɗi zai yi yawa kuma ba su san zalunci ne ba sai dai musulunci ya zo da waɗansu nau'i'uka wanda suke kama da haraji amma ba haraji ba ne adalci ne kaman jizya wanda ake karɓa a wajen kafirai waɗanda suke ƙarƙashin gwamnatin musulunci su Allah bai ɗora musu zakka ba za su dinga ba da jizya saboda gwamnati za ta musu irin abin da take yi wa musulmi na ruwan famfo titi da duk social amenities da haƙoƙi da ake ba da kowa za a ba su amma su ba su ba da zakka sai aka ɗora musu jizya saboda su nuna ƙanƙan da kai yadda kowa yake miƙa wuya ya ƙanƙan da kai wa gwamnati ya mata biyayya su ma sai su nuna ƙanƙan da kai sai na biyu ita ce haraj haraj kuma gonaki ne da aka ba su suke nomawa za su dinga biyan abin da ake ce mishi haraj idan mutum ya musulunta ya faɗi a kan shi ko ƙasashe da aka mallake su da ƙarfi ko ta hanyar ainihin sulhu ana iya ɗora haraci ɗin nan ma fili ko a ɗora shi ma abin da fili ke fitarwa kaga kenan wanda ya noman rani ya noman damina in ma abin da fili ke fitarwa ne zai bayar duka kenan idan kuma ma ƙasa aka sa to in ya bayar sau ɗaya a shekara ya faɗi a kansa akwai ardun ushiriya wanda da aka gwamza yaƙi tsakanin musulmi da kafirai aka raba filayen tsakanin waɗanda suka yi yaƙi suka mallake shi a matsayin ganima in sun bar shi ma masu nomawa su noma za su dinga bada ɗaya bisa goma shi ma alkawari ne tsakanin musulmi da kafirai sai kuma custom duty irin na musulunci kafiran da suka ɗebo kayayyakin kasuwanci suka shigo da shi ƙasashen musulmi za su ba da ɗaya bisa goma a wajen imamu malik ibnu anas a wajen imamu abu hanifa za su ba da rabin ɗaya bisa goma shine ɗaya bisa ishirin imamu shafi'i bai ce komai ba don haka wannan jumhur suna ganin za a ɗora musu amma ittifakan in dai makka zuwa madina ne makka da madina ne suka kai kayan kasuwa rabin ɗaya bisa goma za a ba su amma dukka waɗannan ba a karɓa na ardul haraj ko wani abu makamancin haka idan makka ne da madina sai abinda malamai suka auna suka gani a babin masalihul mursala idan gwamnati babu ko sisi a asusunta kuma kafirai za su kawo hari kasashen musulmi babu laifi shugaba ya yi list ɗin mawadatan da suke kasansa duk ya tara su ya rantaba musu haraji su biya don a tsara musulunci a yaƙi waɗanda za su kawo harin nan wannan ba na dindindin ba ne lokacin da gwamnati ta shiga yalwa to an sauke musu a kansu wannan in kuka lura ba a ɗora shi ba a kan talaka ba a ɗora shi ba a kan marar lafiya ko mahaukaci ko yaro ko mace ko wanda bayi da komai kuma da sharaɗin shugaban ya zama adali ne ya zama zallan mawadata za a tara banda talaka ya zama kuma idan gwamnati ta yi yalwa ya faɗi a kanta kenan hakika a wannan lokuta ɗin magana da cece kuce ya yi yawa a kan haraji musamman a ƙasarmu ta najeriya saboda wani abu da ministan kuɗi ya fitar a matsayin abin da shugaban ƙasa ya zartar cewa za a dinga karɓan VAT a wajen kowane talaka. VAT shine levy da ake biya na harajin kowane kaya gradually a duk step na transaction da haka yi. Don haka daga kamfani za a karɓa. In wholesaler ya zo shi ma ya saya za a karɓa. Idan retailer ya saya za a karɓa. In consumer ya saya za a karɓa. Daga nan a ɗan kaɗan abin da na ƙirgan nan mataki hudu duk ƙarshensa yana komawa kan talakan da zai sai kayan ya ci ko ya amfani da shi duk harajin nan an tattara matakai guda hudu duka a kansa shi kaɗai wannan abin ba ƙaramin zalunci ba ne irin wannan haraji tun 1993 gwamnatin babangida da ministansa sylvester ogu wanda ya bincike ya kirkiro irin wannan haraji ɗin wanda da ana karɓan sales tax ne tun daga 1986 suka canja shi suka mai da wannan irin haraji na VAT ɗin amma ya yi tattahowa har zuwa gwamnatin Tinubu baya wuce 7.5% ake karba amma gwamnatin shugaba Tinubu ta ce ita 10% da a dinga cirewa at the step of every transaction da za ka yi 10% da a dinga cirewa. Saboda su sun fi kowa ganin kuɗi. Menene reason na ƙirƙiro VAT? Reason na ƙirƙiro VAT ɗin nan shine akwai heavy dependence on oil. Suna ganin gwamnati ta dogara ga man fetur tsagwaransa. Ya kamata man fetur ɗin kuma akwai matsaloli, akwai gwamnatoci da suke tunanin barin amfani da man fetur ɗin ma. saboda kirkire-kirkire zai ci gaba waɗansu sayan man fetur ɗin ya yi ƙaranci man fetur ana ganin zai zo ya faɗi a duniya don haka tun daga yanzu gara a dinga ƙaƙaba wancan lokacin fa kenan 1993 dalilin da yasa aka kirkiro VAT kenan so ya kamata idan an kirkiro VAT ya kamata talaka ya ji sanyi ta ina ba ku amsa ba talaka ya ji sanyi ta man fetur haka ne saboda mene kar a defending akan man fetur ne at the, at the very moment sai aka samu kuma a lokacin da ake gallaza wa talaka kan man fetur ɗin a lokacin ake so a ƙara gallaza mishi a kan vat akwai double jeopardy akwai matsala saboda mene ana so vat ɗin nan ya replacing dependence ne on oil to kun ga wannan akwai matsaloli sai 'yan waɗansu kayayyaki da suka fitar kaɗan suka ce kar a karɓi vat a kansu a wancan lokacin ba a yanzu ba irin magunguna irin littattafai da takaddun karatu da shauransu amma a yanzu kan ko akan meye ma a karɓa ne kawai saboda mene sun fi kowa sanin kuɗi da har can irin taki da aka yi shi locally made a gida kar a karɓi vat a kai shi amma yanzu kan komai da komai za a iya karɓa a kai shi to don haka abin da ya sa muka ce wannan irin harajin zalunci ne in common sense a tunani duka na ɗan adam saboda mene duk abin da musulunci ya a bayan nan musulunci duk abin da za a sa yana bambanta talaka da mawadaci wannan irin harajin kuma ta dukkan ta ma akan mawadaci ne babu kamfanin da za ta sa wannan harajin a karɓa ba ta sa shi a wholesalanta a ciki ba ita ba ta da komai da za ta biya a kai ƙarawa kawai za ta yi sannan shi wholesaler in ya sa aka karba shi ma zai dora akan kudin kaya ne bai da komai da ya biya na haraji shi ma retailer in ya karba zai sa a kudin kaya ne bai da komai karshen ta waye ne aka zalunta consumer ne an zalunce shi matakai har guda hudu duka zaluntansa ake shi kadai so musulunci bai yadda da wannan ba musulunci a irin harajin da za a dora ma idan ma gwamnati ta fuskanci barazanan yaƙi babu kuɗi aka ce akan mawadata kawai su kaɗai za a ranta ba musu don su suke da abin da za a karɓa a hannunsu na biyu marar lafiya da mai lafiya duk ana karɓan wannan harajin a wajensu bayan da za ka yi ka bambanta musulunci ko jiziya ne ya ce a cire marar lafiya a ciki na uku da yaro da babba duk ana karɓan harajin a hannunsa na hudu mace da namiji ba a karɓan haraji mu a musulunci akan mata mace da namiji duk ana karɓa kai da mahaukaci da ma mai hankali duk inda ya yi transaction da a karɓi wannan harajin a hannunsa sannan tsoho tukub ba a karɓan haraji a musulunci a hannunsa tsoho da matashi irin wannan harajin babu bambanci waɗanda ya kamata sun tsufa a taimake su su kuma inda za su je su yi transaction wai sai an karɓi haraji a hannunsu wani tsoho ne kamar yadda aka fitar a cikin kitabul amwal ibn al-qayyim ya kawo shi cikin ahkamu ahli zimma wani dattijo ne yana tafiya sai ga sayyidina umar ya zo ya ganshi yana roƙo yana bara a bakin titi sayyidina umar ya ce kai dattijo me ya same ka kake roƙo ya ce ni ba yahude ne jizya ce a kaina jizya ce a kaina ban abin da zan biya masu jizya kuma suna so su karɓa ya ce ka taho ka barbara ya ɗauke shi ya ce ma an safna ka ba mu maka adalci ba mun karɓi jizya a wajen ka tun kana matashi ka tsufa gwamnati ta kagara ɗaukar nauyinka ka taho ya tafi da shi ya hana a sake randaba ma wani dattijo haraji aka je aka ɗauki maƙudan kuɗi a baitulmalin musulmi aka bashi haka ake yi ma dattawa yanzu dattijo idan ya je transaction sai an cire mishi bat wannan zalunci ne ya yi hidima ma ƙasa watakila tsohon ma'aikacin gwamnati ne ko tsohon soja ne ko tsohon ɗan sanda ne kai koma ba tsohon mai ba akwai contribution da ya bayar ma ƙasa idan za a karɓa a hannun matashi bai kamata a karɓa a hannun dattijo ba zalunci ne shi shugaban ƙasa a h nashi idan da baya da ko sisi zai tausaya ma kansa in za a karɓi haraji a hannunsa to wannan ya saba ma mu ƙa'idojinmu ma'abuta aibubbuka ba bambanci in kuturu gurgu makaho ya je transaction za a karba addu'o'in waɗannan kawai ya isa ya hana mu zaman lafiya in an karba su yi Allah ya isa ya isa ya hana gwamnatin zaman lafiya ya hana ta sakat in an karba su yi Allah ya isa yana gurgu an karbi haraji a kan shi so hudu a matakai hudu don haka wannan harajin na biyu abin da ya sa muka ce zalunci ne shine ya takarrar takarrur nashi yana repeating ba so ɗaya ake karba ba me yasa ba za a karbi guda ɗaya ma kamfani in ta buga abin zai sauki a karbi harajin so ɗaya an karba ma kamfani an karba a gun wholesaler an karba a gun retailer an zo ana so a sake karba a gun consumer kuma dukkan ka tattara kan consumer ne shi kadai wannan zalunci ne kuma yana da sifatu dawam din din din ne ba don gwamnati ta shiga wata matsala ne take so in ta fita a janye ba haraji ne na dindindin idan gwamnati ta shiga matsala babu laifi a sa haraji ta farfado idan ta farfado sai a ɗauke wannan harajin na dindindin ne tun daga 1986 ake karban sell tax da aka zo aka canja shi daga a 1993 ba a bar karɓa ba gwamnatin tunubu dan karawa take so ta zo ta sake yi ba a bari ba don haka shi yasa muka ce wannan zalunci ne akwai recommendations da yawa da national forum na ulama suka bayar kuma suka suka suka suka suka mika ma shugaban kasa da mukarrabansa duk sun ki dauka akan wannan sannan akwai national economic council ka san dai su suka san tattalin arziki sun yi recommending wannan zalunci ne kar a yi wannan harajin amma kunnan uwar shegu me yasa wannan gwamnatin ita kadai ce ta iya shawarar ta ce kawai shawara ita ba ta sauraron experts me yasa me yasa experts za su yi magana ba a sauraro sannan kuma waɗanda suke kare shugaban ƙasa da yawa ko suke kare wannan harajin akwai waɗansu implied implication a cikin wannan in an faɗa ya su ce wai ba a faɗa vividly ba domin deal ɗin da aka yi ya gwada cewa nan gaba tetfon kwata-kwata za ta bar aiki saboda wannan haraji din tetfon za ta bar aiki saboda abin da aka faɗa a ciki shine dama tetfon abin da aka tara ana ba ta 4% ne da ita da nidda inda isa ali ya fara aiki 4% ne za a koma daga 2025 da a dinga ba ta 2% ne zuwa 2029 to 2030 za a fesin nashi out gaba daya a bar su su dogara da kansu daga ƙarshe dukkan jami'a da a privatizing nata shikenan illa iyaka student loan ne dai rage bashi ma ɗalibin ilimi yau ɗalibin ilimi wai bashi za a bashi tukunne ya karatu wanda wace irin ƙasa ce wace irin ƙasa ce ba za ta iya ɗaukar nauyin ɗalibi ba sai dai bashi da fesin nashi out don haka Legas da Rivers kamar yadda kowa ya sani su ne kawai jihohin da za su koma suna amfana da dukkan harajin da za a tara shi yasa muke cewa mu ba mu yadda ba kuma wannan zalunci ne ya saba ma al'adunmu ya saba ma zamantakewanmu ya ci karo da adalci social equity na mutane a fifita wasu akan wasu ya saba don haka abin da ya rage mana shine yawan addu'o'i domin kunnan uwar shegu suke da shi ba sa sauraron kowa abin da suka sa a gaba ba ruwansu da kowa yanzu wani ana maganan nan yana nan yana ganin ana zagin apc zai ce ko ana zagin tunubu don haka suke faɗa wani yana ɗaukan wai idan muna addressing social issues na mutane mu 'yan jam'iyya ne mu ba 'yan jam'iyya ba ne abinda muka gani ba daidai ba za mu faɗa a waɗanda lokacin da muka yi ta yin hudubobi a kan cire tallafin man fetur da waye suka yi ta zage-zage yanzu sun zo sun shiga matsala mun ce ba daidai ba ne sun zo sun shiga matsala sun yi reverse wallahi tallahi in ana magana mutane su dinga sauraron abu da kunnen basira kar ikon mutum ya dinga ingiza shi ba mu da wata manufa bayan mu faɗa wa mutane abin da zai gyara su mu addressing issues da zai kawo gyara ba mu da wata manufa mu ba 'yan jami'a ba ne don haka ba apc ba pdp ne damuwanmu ba ko da da mun zo mun ce a mun taɓa cewa a musulun musulun musulun musulun musulunci ne ya sa muka faɗa ba ruwanmu da wata jami'a don haka din tunda ba sun yi ba daidai ba kuma dole mu faɗa wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh umu ila salatikum yarhamukumullah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
سووا صفوفكم يرحمكم الله فإن تسوية الصف من إقام الصلاة تراسوا وتقاربوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام